إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا أيها المسلمون أخرج الإمام مسلم في صحيح كتابه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين قال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون خبير وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك عباد الله إن المسلم الطيب لا يناسبه إلا الطيب فلا يرضى لنفسه إلا الطيب فبه تطمئن يطمئن قلبه وإليه تسكن نفسه وبه تزكو أعماله وأفعاله فلا يرضى من الأقائد إلا أطيبها ولا من الأعمال إلا أطيبها ولا من الأخلاق إلا أطيبها ولا من الأقوال والأفعال إلا أطيبها إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه فهؤلاء هم الذين قال الله تعالى في حقهم الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون فالإنسان المسلم لا يرضى أن تكون حياته إلا طيبة حتى يحييه الله سبحانه وتعالى حياة طيبة في هذه الدنيا وفي الآخرة فالمسلم أشد محاسبة لنفسه من محاسبة شريكه كما قال ميمون بن مهران رحمه الله تعالى إن المؤمن أشد محا... إن المؤمن أشد محاسبة لنفسه من شريكه حتى يعلم من أين مطعمه ومن أين مشربه ومن أين ملبسه فال- فالله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا الطيب ولا يرضى إلا الطيب كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تصدق بت- بعدل تمرة من تصدق بعدل تمرة طيبة فإن الله لا يقبل إلا الطيب فإن الله يأخذها بيمينه فيربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل أو أعظم من ذلك فلذلك الإنسان يسعى ليكون كسبه من الحلال فينفقه في الحلال فقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين أمرهم أن يأكلوا من الحلال الطيب ويتجنبوا خطوات الشيطان قال تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فانظروا يرحمكم الله كيف قرن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بين الأمر بأكل الحلال الطيب والنهي عن اتباع خطوات الشيطان وذلك لأن الشيطان يأمر العبد المؤمن أن يتجنب الحلال الطيب إلى الحرام إلى الحرام الخبيث فإذا أوقعه في الحرام الخبيث علم أنه أفسد له أفسد عليه حياته كلها أفسد عليه دنياه وآخرته فلا يبالي بعد ذلك إن أكل ألا يأكل إلا من حرام وإن صام أفطر على حرام وإن تصدق تصدق بالحرام وإن حج حج بالحرام فيفسد عليه عمله عمله كله ويجعله من الذين يتبعون خطواته ومن تبع خطوات الشيطان فقد ضل ضلالا مبينا وخسر خسرانا مبينا عباد الله اعلموا أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأموال التي يرزق الله بها عباده لترفع لير لترفع درجاتهم عنده يوم القيامة فمن كسب هذه الأموال من غير طريق من غير ما شرعه الله سبحانه وتعالى وأحل لعباده فإنها تكون عليه حسرة يوم القيامة فقد ثبت في سنن ابن ماجه بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال المكثرون أو الأكثرون هم الأسفلون يوم القيامة إلا من قال بالمال هكذا ها وهكذا ومن كسب ومن كسب, ومن كسب طيب أي إن الأكثرين أو المكثرين وهم الأغنياء هم أنزل منزلة أسفل منزلة يوم القيامة من الفقراء لأن لطول حسابهم أمام ربهم وتوقع عقابهم إلا من بذل ماله في الخير وأسدى المعروف إلى أهله وكسب أمواله من الطيب واعلموا عباد الله أن الإنسان مسؤول أمام ربه عز وجل عن كل ما رزقه الله سبحانه وتعالى به في هذه الحياة هو مسعول عن كل درهم ودينار من أين اكتسبه وفيما أنفقه كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسند الإمام أحمد من حديث ابن مسعود وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن علمه ماذا عمل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه فالله سبحانه وتعالى إنما يرزق عباده ليكون هذا الرزق سبيلا لهم إلى مرضاته فمن جعل الرزق سبيلا إلى مرضات الله فهو الذي بارك الله له في رزقه وماله ومن اتخذ ما رزقه الله سبحانه وتعالى سبيلا لمرضات الشيطان فهذا خسر الدنيا والآخرة وذلك الخسران المبين يقول بعض السلف وهو وهيب بن الورد رحمه الله لو قمت أيها العبد مقام هذه السارية يعني بذلك سارية المسجد لو قمت مقام هذه السارية لن تنفع نفسك حتى تنظر ماذا يدخل في بطنك أمن حلال أو من حرام أي فإن عبادتك مهما كثرت ومهما طالت فإن ذلك لا ينفعك حتى يكون طل حتى يكون رزقك وكسبك من الحلال فانظروا يا عباد الله من أين تأتيكم أموالكم وفيما تنفقون هذه الأموال أتأتيكم من الحلال فهذا والله فهذا والله هو القربة هو القربة والرضوان عند ربكم أم تأتيكم أم تأتيكم من الحرام فهذا والله اتباع لخطوات الشيطان فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبر في ذلك الحديث أن النبي صلى الله عليه أن الله سبحانه وتعالى لا يستجيب لعبد ما دام أنه متلبس بالحرام أن كسبه من الحرام مطعمه ومشربه وملبسه قال فأنا يستجاب له فلذلك يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تقبل دعاء المرء وتسبيحه لا يقبل دعاء المرء وتسبيحه حتى يترك ما حرم الله عز وجل فإن ترك ما حرم الله عز وجل وورع فيه فإن ذلك سببا لقبول دعائه وللقرب من ربه عز وجل عباد الله اعلموا أن أزهد الناس أن أزهد الناس هو من ترك الحرام وأقبل على الحلال وإن كان مكبا على الدنيا وإن كان حريصا عليها إذا كان حرصه في الحلال ورزقه من الحلال فهذا هو أزهد الناس في الدنيا وإن أرغب الناس في الدنيا هو من كان مطع هو من كان رزقه من الحرام وإن كان معرضا عن الدنيا فليس الإعراض عن الدنيا سببا لمرضات الله عز وجل حتى يعرض الإنسان عما حرم الله عز وجل فطلب الرزق الحلال والكسب الطيب هو ما تزكو به النفوس وتعلو به الأرواح وبه تقبل الأعمال وبه ترفع الدرجات أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah tsira da aminci su tabbata ga annabin rahma annabi mu muhammad sallallahu alaihi wasallama da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa tashin kiyama yan uwa musulmi hadisi ya tabbata cikin sayo muslim hadisin abu huraira ta radiyallahu ta'ala anhu wanda ya ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa Allah subhanahu ta'ala ya umarci muminai da irin abin da ya umarci manzanni da shi Allah subhanahu ta'ala a cikin littafinsa ya ce ya ku manzanni ku ci daga abubuwan da suke na halal daɗaɗa kuma ku yi aiki na gari Allah subhanahu ta'ala yana sane da abin da kuke aikatawa hakanan ya umarci muminai ya ce ya ku waɗanda suka yi imani ku ci daga abubuwan da muka azurta ku na halal sannan ku gode wa Allah idan shi kadai kuke bautawa sannan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ambaci wani mutum wanda yake tsawaita tafiya gashi yayi furufuru yayi kura yana kuma daga hannunsa sama yana addu'a yana ya ubangiji na ya ubangiji na annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce amma abincinsa haramun ne abin shansa haramun ne tufafinsa haramun ne kuma an ciyar da shi haramun annabi ya ce to yaya za a ansa addu'ar wannan mutum wani hadisi yana nuna mana cewa mutumin da yake na kwarai mutumin da yake tsarkakakke shi ne wanda yake dumfar abu mai tsarki cikin lamuransa duka yana neman abin da yake tsarkakakke a cikin harkar aƙidarsa tsarkakakkiyar aƙida yake runguma a cikin ibadarsa yakan yi ƙoƙari ya daidaita ibadarsa ta zama ibada ce mai tsarkakakkiya hakanan a cikin maganganunsa da ayyukansa da ɗabi'unsa dukkansu baya neman wani abu sai abin da ke tsarkakakke to waɗannan su ne waɗanda ayyukansu suke hawa zuwa ga ubangijinsu ubangijinsu ya karɓi ayyukansu hannu biyu ya kuma saka musu saboda allah subhanahu wata'ala baya karɓa sai tsarkakakke kamar yadda ya tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda imamul bukhari da muslim suka ruwaito shi ma daga abu hurairar radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wanda ya bayar da sadaka gwargwadon dabino wato abinda bai fi dabino ɗaya ba amma wanda yake tsarkakakke na halal ya ce domin Allah baya karɓar wani abu sai wanda yake mai tsarki na halal to Allah zai karɓi wannan da hannunsa na dama kuma ya reni wannan sadakar ta dabino ƙwara ɗaya da aka yi ta ta halal kamar yadda ɗayanku yake renan dokinsa har ya girma ya zama ingarma Allah subhanahu annabi sallallahu alaihi wasallam to haka Allah zai renar wannan abu har ya zama ya girma yayi kai dutse ko fiye da dutse wato wani babban dutse ko fiye da wannan girma saboda mai saboda abu ne da ya zo na halal shi yasa Allah subhanahu wataala ya kirawo mutane duka yayi umarce su cewa su ci halal su kuma kaucewa hanyoyin shedan Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ku mutane ku ci daga halal kuma da dada tsarkakakke daga abin da muka azurta ku kada ku kuskura ku bi hanyoyin shaidan domin shaidan mai batarwa ne kuma mai bayyana iyayyasa ne mai kiyi ne mai bayyana kiyayyasa a nan za mu ga Allah subhanahu wata'ala ya haɗa umarni da a ci halal da kuma a kauce wa hanyar shaidan saboda me saboda babu abin da shaidan yake nema daga gurin bawa mumini irin ya ga cewa ya ciyar da shi haram ya dora su hanyar neman dukiya ta haram ta yadda in yayi haka to ya gama cin nasara akan wannan bawan saboda mai saboda komai ne shi zai zama a tabarbare idan ya ci zai ci haramun ne ko azumi ya kai zai sha ruwa da haramun ne zai yi buɗe baki da haramun in sadaka ya tashi bayarwa daga haram ɗin zai ɗauka ya bayar sadaka in hajji ko umara zai je zai je da kuɗin haram sauraka rayuwarsa duka sai ta zama haramun ne akan haramun to wannan shedan ya gama samun nasara a kansa shi yasa Allah ya haɗa waɗannan abubuwa guda biyu ya ce ku ci halal kuma ku kauce wa hanyoyin shedan domin da zarar kuka bar haram a halal to kuka koma ga haram to kun bi hanyar shedan wanda duk ya bi hanyar shedan to shedan ya samu nasara a kansa kuma ba zai yi masa mai kyau ba asara ce za ta same shi duniya da lahira domin shedan ba masoyi bane makiyi ne kuma wanda yake bayyana kiyayyarsa don haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana cewa dukiya da Allah subhanahu wataala zai bayar yana so mutum ya neme ta ta hanyar halal domin ya neme ta ta hanyar halal to a nan ne ubangiji subhanahu wata'ala zai ɗaukaka matsayinsa da wannan dukiya ranar gobe kiyama amma in ba haka ba to ranar gobe kiyama zai zo cikin mafi kaskancin bayi hadisi ya tabbata cikin sunan ibn maja annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace al aktharuna arwayar abu daud at-tayalisi annabi yace al mukthiruna humul asfaluna yawm al qiyama wanda suka tara dukiya sune mafi kaskanci ranar gobe kiyama malamai suka ce su ne mafi kaskanci saboda su za su samu dadewa wajen yin hisu za su dade gaban Allah wajen yi musu hisabi da bincike sannan kuma ga yadda za su yi ta tararrabi za su kai labari ko ba za su kai ba suna cikin tsoro a iya wannan tsawon tsayuwar da za su yi gaban Allah subhanahu wataala ana binciken su annabi ya ce illa man qala bil mali hakaza wa hakaza sai wanda zai rika daukan dukiyarsa ya bayar da ita nan ya bayar da ita can ya bayar nan ya bayar can sannan kuma ya neme ta ta hanyar halal kaga annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya faɗi dukiyar da zai kubuta shine wanda ya nemi dukiyarsa ta hanyar halal sannan ya ciyar da ita fi sabilillahi wajen neman yarda Allah saboda ka dukiya duk irin dukiyar da Allah zai baka kaɗance ko mai yawa sai Allah subhanahu wataala ya yi maka tambaya akai kai kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin abdullahi dan mas'ud da waninsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kafar dinduniyar bawa ba za ta gushe ba a gaban ubangiji sai an masa tambaya hudu ya ya karar da rayuwarsa ya ya karar da kuruciyarsa ko samartakarsa sannan iliminsa da Allah ya bashi ya yi aiki da shi ko bai yi aiki da shi ba sannan a tambaye shi dukiyarsa ta ina ya same ta kuma ya ya kashe ta saboda dukkan wani abin da Allah subhanahu wataala ya bawa bawa to fa shi wannan abu abin tambaya ne gaban ubangiji subhanahu wataala tambaya mai mai kunne biyu ainihin ta ina ya samo kudin kuma ya ya kashe kudin saboda haka duka waɗannan abubuwa ne kuma masu hatsarin gaske don haka neman dukiya ta halal yake ɗaya daga cikin abubuwan da za su kubutar da Allah da za su kubutar da bayi gaban Allah subhanahu wataala kamar yadda Sahal ibn Sahal ibn Abdullah yake cewa an-najatu fi thalatha abubuwa uku su za ka bi ka samu tsira a gaban Allah ya ce al'akulul halal ka ci halal ɗinka kakka nemi haram sannan ada'ul fara'id ka yi farillolin da Allah ya ɗora maka duk wani wajibin da yake farilla a kanka ka sauke shi sannan abu na uku aliktida'u bin nabi sallallahu alaihi wa sallama ka yi koyi da annabi sallallahu alaihi wa sallama waɗannan abubuwa guda uku ce su ne za su kubutar da kai gaban Allah subhanahu wa ta'ala abu na farko da ya fara faɗa shine cin halal da zamana abin da za ka nema ka neme shi na halal shi yasa bawa ya kasance koyaushe yana binciken kansa yana yi wa kansa hisabi kafin ranar hisabi ta zo kamar yadda mai bin mihran yake cewa mumini yakan yi wa kansa hisabi sama da yadda abokin tarayyarsa a harkar ciniki suke yi wa juna lissafi an sani cewa idan aka ce an haɗa kai ana wani ciniki tare ka kawo taka dukiyar wannan ya kawo tashi to a kowane lokaci cikin lissafi ake a ga wannan mai ya shigo mai ya fita to yake cewa to mumini yana yi wa kansa lissafi da bincike fiye da yadda abokin kasuwanci da abokin kasuwanci suke lissafi kuma ya ce lissafin shine ya san ina abin ta ina yake samun abincinsa ta ina yake samun abin shansa ta ina yake samun suturarsa wannan shine alamar mumini yana neman waɗannan abubuwa saboda ayyukanmu ba za su samu karbuwa ba har sai mun tsarkaka domin ubangiji subhanahu wataala yana karba daga mai tsarki Allah baya karbar abin da ba shi da tsarki ko wanda ya fito daga wanda ba tsarkakakke ba shi yasa wani malami da ake kira abu abdullahi abu abdullahi nijabi yake fada yake cewa abubuwa guda biyar sai sun samu ne aiki yake cika abu na farko sanin Allah da imani da shi abu na biyu sanin gaskiya abu na uku ikhlasi wato yi idan Allah abu na hudu mutum ya yi aikin nan bisa sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama abu na biyar ya zama ya ci halal ci waɗannan abubuwa guda biyar sai idan sun samu ne aiki yake cika saboda haka idan mutum ya san Allah amma bai san gaskiya ba a ina take to wannan ba zai amfane shi ba yace ko mutum ya san ya wato gaskiya amma bai san Allah ba wannan ba zai amfane shi ba ko mutum ya san gaskiya ya san Allah ya san gaskiya amma yayi aikin sa ba da ikhlasi ba ba dan Allah ba shi ma wannan aikin sa ba zai amfane shi ba ko ya san Allah ya san gaskiya yayi ikhlasi amma kuma ba dan ba bisa sunnar annabi ba yace to wannan shi ma bai zai amfane shi ba ko waɗannan duka su haɗu amma ya kasance babu halal a cikin lamuransa to shi ma wannan ya cutar da kansa saboda ka waɗannan abubuwa guda biyar sai idan sun kammala sun cika sannan aikin bawa yake cika saboda ka neman arziki na halal wani abu ne wanda ubangiji subhanahu wataala ya umarci bayansa da shi ya umarci annabawa da shi manzannin Allah da shi ya kuma umarci mumine da shi dai a nuna maka girman sha'aninsa ana maka girman darajarsa a nuna maka cewa babu yadda za a yi ayyukan ka su kubuta sai ka ci halal shi yasa hatta annabawa hatta annabi sallallahu alaihi wa sallama duk da matsayin da yake da shi gurin Allah ya kasance mai kaffa kaffa ne kamar da ya tabbata a hadisi cikin sahih bukhari nabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa yakan zo kan shimfidarsa sai ya ga dabino kwara daya amma sai ya ji sha'awar cinsa amma ya kasa ci yana sha'awar amma ba zai iya ci ba ya ce don ban sani ba na sadaka ne ko ko a'a ba na sadaka ba ne me yasa yake tsoron ya ci na sadaka saboda Allah ya haramta masa ya ci sadaka ƙoƙarin guje ma wannan sadakar da aka haramta masa yake guje wa ƙwarar dabino ƙwara ɗaya da zai samu akan shimfiɗarsa to idan haka ne annabi sallallahu alaihi wa sallam yake yake tsantseni wajen kada ya auka cikin abin da Allah ya haramta ina ga waɗanda babu ruwansu abin da yake gabansu shi ne kawai mai shigo hannunsu alhalalu ma hallafi yade wal haramu ma hurima min shi halal a gurinsa abin da ya faɗo hannunsa kawai in ya faɗa hannunsa halal ne in kuma ya rasa to wannan shi ne haramu amma ba shi da wani abu wanda zai ce wannan haramun ne bari in guje masa wannan shi ne halal bari in neme shi sauraka bayan Allah na kwarai sun nuna mana muhimmancin mutum ya tsaya wajen cin halal ya yi ƙoƙarin kaucewa cin haram domin Allah subhanahu wata'ala ba zai saurari bawan da ya zama rayuwarsa cikin haramun take ba kamar yadda wannan hadisi ya nuna mana addu'ar ba mutumin da ba zai zama mai kyautata cimarsa ba to ba za ta samu karɓuwa gurin Allah ba ko ya yi addu'ar a banza nabi sallallahu alaihi wasallama ya ambaci wannan mutum wanda duk ya cika sharuɗan karɓar addu'a amma da yake cinsa da shansa ba haramun ba ne sai Allah bai karɓa addu'arsa ba ga shi dai a cikin halin tafiya yana daga cikin dalilan karɓar addu'a mutum ya yi ta a halin tafiya Allah yana karɓar addu'ar almusafir da'awatul musafir to wannan yutilus safar tafiya ce gabansa mai tsawo saboda ka yana cikin wani yanayi da Allah zai karɓa addu'arsa sannan na biyu ga shi cikin halin ƙunci da bukata saboda duk yayi kura yayi biringitsatsa saboda bukata da wahala da yake ciki wanda ita ma wannan tana daga cikin yanayi da Allah yake karbar addu'ar bawa yayin da ya tsinci kansa a ciki ya zama yana cikin halin matsuwa da bukata amma yujibul mutarra idza da'a wa yakshifu su to kaga ya ya samu wani sharadi na biyu sana sharadi na uku gashi wato yana daga hannunsa cikin kaskantar da kai gaban Allah yana ya rab ya muddu yadayhi ila sama'i ya rab ya rab yana kiran ubangiji cikin kaskantar da kai da nuna bukatuwa zuwa gare shi wanda shi ma wanda yana daga cikin sharuɗan addu'a ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya lace ku kirawo wato ku roki ubangijin kuna masu kaskantar da kai to ya samu wannan amma kuma an samu matsala cinsa da shansa da suturarsa duk ta haramun ce ƙarshe annabi ya ce fa'anna yustajabu lithalika ta yaya za a ansa addu'ar wannan gashi ya cika dukkan abin da ya kamata a samu amma kasancewarsa babu tsarki cikin cinsa da shansa da suturarsa annabi sallallahu alaihi ya nuna ba za a rashe addu'arsa ba shi yasa sayyidina umar ya ce cewa ba a mutumin da yake so a ansa addu'arsa to ya zama ya guji haram ya tsaya kan halal to a lokacin ne za ansa addu'arsa za ansa tasbihinsa ashe kun ga babban lamari ne ga bawa ya zama na ya sifantu da wannan sifa domin kusan domin bawa a cikin bukata yake zuwa ga ubangijinsu koyaushe babu wani lokaci da bawa zai wofinta daga bukatuwa zuwa ga Allah ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid lace ya ku mutane ku ne cikakkun masu bukata zuwa ga Allah Allah mai cikakkiyar wadata ne shayabo haka babu lokacin da bawa zai zan baya cikin bukatuwa zuwa ga Allah to sai ya zama na yayi wa kansa katanga tsakaninsa da samun biyan bukatarsa daga Allah ta hanyar ya zan cinsa da cinsa ta hanyar haramun ne shi yasa hatsari ne babba al'umma su kasance suna gina rayuwarsu akan haramun domin yayin da ya zama suna gina rayuwarsu akan haramun to dukkan wata musiba idan ta tunkaro su za su daga hannu kamar yadda wannan matafi yake daga hannunsa yana ya rab ya rab amma ƙarshe fa anna yustajabu lahum zan ta yaya za a shi addu'ar su bayan in ka shiga kasuwannin su mu'amala ce ta algush mu'amala ce ta rashin gaskiya mu'amala ce ta yaudara ta cuta ta zalunci haka nan a ma'aikatun su haka nan a makarantun su haka nan a cikin lamuran rayuwar su gaba daya duk inda ka je rashin gaskiya ce kuma ana ɗaurewa rashin gaskiyar gindi ana ba ta goyon baya wasu ma suna halatta ta to idan al'umma ta zan cimatta shanta da shanta cinta da shanta da rayuwarta ta gina su akan haramun to fata sani cewa duk sanda ta shiga cikin wata matsuwa take neman tallafi da agaji daga Allah to fa sakamakon ta shine wancan mutum fa anna yustajabu laha ta ina za an sa mata ashe kaga dukkan wata al'umma tana buƙatar kamar yadda ɗaiɗaiku ake buƙatar su su tsarkake cinsu da shansu da hanyar samun su to duka al'umma wannan abin da ake buƙata a kansa a tashi a faɗakar a ja kunne masu hukunci mahukunta waɗanda Allah ya ɗora lamarin al'umma a hannunsu su ba da kyakkyawan misali su kiyaye dokokin al'umma kada su zan suna ci daga dukiyar da ba tasu ba dukiyar da Allah ya dora su don su zama masu tsaranta idan suka rika bada wannan misali to abu shakka al'umma da take tasowa ko masu tasowa cikin wannan al'umma su ma za su zo su bi wannan gwadabe shikin al'ummar ta lalace yayin da al'umma ta lalace to waɗancan na farko waɗanda su suka yi jagorancin lalacewar al'umma za su ci gaba da samun kamashin lalacewar al'umma da taɓarɓarewar ta sawa'un suna da rai ko sun mutu wani daga cikin babbar musiba ta Allah subhanahu wata'ala ya baka mulki ya dora wato dukiyar al'umma a hannunka a baka dan ka kiyaye dukiyar al'umma da zan kayi mata wato irin wannan ruku ka ci amanar al'umma to ka sani cewa ko bayan ka sauka wannan abin da ka dasa na koyar da barna da corruption to babu shakka zunubin wannan zai ci gaba da binka kada ka dauka cewa ko idan ka yi ritaya ko ka sauka daga tenuwarka ka koma gidanka ka gina masallatai ka gina makarantu ka kai umara ka kai hajji ka yi waye ka zata ci kenan allah ya manta wannan babin wannan shafin ba zai rufu ba wannan kofar ba za ta rufu ba matukar dai wannan dukiya ita ce kake ainihin fadan-fadama a cikinta to ubangiji subhanahu wata'ala yana nan yana kallon ka kuma ana rubuta maka duk abin da cike ciki annabi sallallahu alaihi wa sallama yace akwai waɗansu mutane waɗanda za su rika fundum fundum a cikin dukiyar jama'a fi fi malil fil malillah malillah duk sai ce malillah ana nufin dukiyar jama'a dukiyar da Allah subhanahu wataala ya dora mutane ya dora wasu akanta su kula da ita annabi ya ce to waɗannan wuta ce makomasu don mutumin da zai zama yana cin dukiyar al'umma to kada ya tsammani cewa ya ci banza kai ya ci cewa ya ci bilis ai kenan magana ta kare yayi makaranta yayi masallaci yayi kaza yayi kaza ya sani cewa Allah subhanahu wataala zai tambaye shi akan wannan saboda haka wajibi ne mu tashi mu tsarkake samun mu mu tsarkake abinda muke nema na dukiya duk abinda Allah ya rubuta shine shine rabanka ba zai ba za ka rasa shi ba annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa mala'ika jibrilu ya sanar da ni ya rada min cewa babu wata rai da za ta koma ga Allah sai ta kwalkwala arzikinta inna nafsan lan tamuta hatta tastawfi rizqaha babu ran da za ta koma ga Allah sai ta kwalkwale arzikinta annabi sallallahu alaihi wasallam yace fattaqullaha faajmilu fi talab to ku ji tsoron Allah ku kyautata hanyar neman abincinku haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu ran da za ta koma ga Allah sai ta ci rabanta don haka ku kyautata raban ku kyautata neman hanyar ku sani abin da yake wajen Allah ba a samun shi ta hanyar saban Allah in kana son ka samu ɗaukaka ka samu daraja ka samu wato dace a gurin Allah to ba ta hanyar saban Allah za ka samu wannan ba saboda ka wajibi ne mu kyautata hanyar samun mu duk abinda muke shakkarsa to mu bashi abinda duk muke shakkar halal ko haram ne to mu bashi sune wanda annabi ya kira al-mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas shine abinda baka san hukuncin sa ba yayin da baka san hukuncin abin to yana cikin rikitattun al'amura a gurinka to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ka bashi wannan shine zai saka kubuta da addinin ka ka kubuta da mutuncinka ka kubuta da addininka a gurin Allah subhanahu wataala ka kubuta da mutuncinka a gurin jama'a ba za ka fada cikin abin da yake haramun ba don haka yana daga cikin abu mafi muni mutum ya kasance a cikin al'amuransa na ainihin rayuwarsa ba zai tambayi hukuncin Allah ba sai bayan ya gama sai bayan ya gama sannan zai yi tambaya wanda kuma ba haka ake so ba ana son ka tambaya kafin ka aikata don ka guje wa aikatawa abin ka guje wa fadawa abinda Allah subhanahu wataala ya haramta ubangiji subhanahu wataala muna roƙonsa da sunayensa mafi kyau kyau da sifofinsa mafi ɗaukaka ya tsarkake mana zukatanmu ya tsarkake mana ayyukanmu ya tsarkake mana maganganunmu ya tsarkake mana dukiyarmu ya ba mu hanyoyi na halal ya wadatar da mu daga waɗannan hanyoyin ya kawar da mu daga hanyoyin haram ya sa mana kyamarsu ubangiji subhanahu wataala ya bamu arziki arziki mai amfani ya bamu arziki mai albarka muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bamu damana mai albarka damanar da babu rusau babu mace mace a cikin ta Allah subhanahu wataala ka bamu shugabanni na gari ka sa musu tsoron Allah ka sa musu tausayin talakawan su mu kuma Allah subhanahu wataala ya bamu ikon yi musu biyayya cikin duk abin da bai saba wa Allah ba اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين